الله فاتحة صلاة الفاتح الرحمن الرحيم في الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شغلنا بهذا المحضر وجتعل في بنظرات تاتنا بالزفر الإسلام را تلك آيات الكتاب المبين يو الحميس biyar ga watan jumada ula shekara ta 1446 hijira daidai da bakwai ga watan nuwamba shekara ta 2024 mun dakan kasin tafsirin shehu ibrahim radiyallahu anhu da muke karantawa za mu tashi daga farkon sautu yusufa alaihi salam wannan sura sautu yusufa kamar da malai karanta a makka aka saukar da ita kuma ayoyin ta ɗari da goma sha ɗaya ne bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin bismillahir rahmanir rahim sababu nuzuliha sababin saukan wannan wannan sura annal yahuda cewa yahudawa ne arsalu ila ahli makkata yahudawa suka aika gurin mutanen makka to kafirai kenan suka ce da su salu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku tambayi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku tambaye shi an sabu intiqal bani isra'ila ku tambaye shi meye sanadi meye dalilin ciratuwar banu isra'ila min sham ila misra da suka tashi daga sham su yayin annabi yaquba suka koma masar me yasa aka yi haka dan me suka bar sham suka koma misra me yasa to ku tambaye shi wannan la ya rubu abadan bai sani ba ba zai iya ba ku amsa ba in kun yi haka shi kenan kun kure shi kenan wasalu kuma ku tambaye shi ma an kisa ta yusufa akan kisa ma annabi yusufa ma ya gaya muku ya aka yi shi waye ma annabi yusufa ya kisa su take gaya muku ma فنظر هذه السورة تسيرون السورة تسوك على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوك من الله صلى الله عليه وسلم وأعتدهم بقصة يوسف بكاملها وأن السورة تتزو مصو قصة النبي يوسف تككيها وكان من مكانون علمهم كما وأن القصة تكسن تلك تشكم قويا سنن سنسو يهودا سنسنتا su sun sani amma laraba ba sani ba suna ganin manzo Allah ma kenan ba zai sani ba dan haka sai zama abin da yake boye a cikin ilimin sai aka ga musu shi kuma wallazi ya ci biha rajulun ummiyun wanda kuma ya kawo wannan kisa mutum ne wanda yake ummi baya karatu baya rubutu ma na shafil bajeti ya taso ne ma a ƙauye ma garin banu sa'adin ko a gidan halimatu sadiya nan ya taso ma kaga kenan wato wato mutum a ƙauye ma ya girma ma da lasa aliman bai taba zama da malami ko kaddu da dai ko so dai bai zama da malami balle a ciya koya gunsa wala kataba bai ma taba yin rubutu ma wala qara'a bai taba karanta ba ko bai iya ba fa atahum bai ma kana makanunan fi kutubihim amma sai ya zo musu da ilimin abin da ya zama boyayye a cikin wato littafan su nazalat hadhihi suratu ta sai wannan sura ta sauka ubangiji ce alif lam ra Allahu alamu Allah ne masani bi muradihi da abin da yake nufi bi zalika da wayannan harufa asahhu tafasiri fihi wato mafi ingancin fassarar da za a irin wayannan harufa zalika shine a faɗa haka eh a ce wato Allahu alamu muradi bi zalika haka ya kamata a faɗa shine mafi ingancin tafsiri ba tafsirin da ya wuce wannan a ce kawai Allah ne masani da abin da yake wato yake nufi mm tilka aya tilka ai wayannan wancanan ka hadil ayatu wayannan ayoyi da ake karantawa ayatul kitabi ma'ana ayoyin littafin na alqur'ani shine alqur'ani almubini ayoyin na alqur'ani wanda yake almubini mai bayyana gaskiya ayat almuzhiri mai bayyana wa da haƙiƙa gaskiya mai batil fi wato da gaskiyan banna inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun inna anzalnahu hakika mu ne muka saukar da shi wannan alqur'ani inji Allah tabaraka wataala qur'anan arabiya mun saukar da shi a matsayin abin karantawa ko balarabi wato wanda aka saukar da larabci kenan anzalna hadha alqur'ana mun saukar da wannan alqur'ani ne bil qital arabi da harshen larabawa la'allakum ya ahla makkata ko cewa ku ya mutanen makka wato maza makka ko cewa ku ta za ku hankalta ai ta fahimuna ma'anihi ko cewa ku ka fahimci ma'anonin sa hadha sharaful arabi wannan wato shine sharafin larabawa wato wannan shine wato wato hukan larabawa kenan wani ɗaukakar larabawa ce ko eh sha'anin su kenan wani ɗaukakar su ce
wannan sun kiɗin ka gono shi ana mutane sun sani ana fama da ƙarancin wuta zo amma abin da ke nan kwamfuta ta ce kamar da ta mutum ɗaya zai daga saman nan wannan ka yi
fali haza dan haka ne ya kulu rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake faɗa yake cewa inna Allah azza wa jalla cewa shi Allah tabaraka ta'ala ya girma buwaya halaka samawati sab'an ubangiji ya halicci sammai guda bakwai fakhtaral ula minha sai sai zabi wata daukaka daga gare ta idan abin da yake daukaka daga sama yake fa askana ha man sha'a sai Allah tabaraka ta'ala ya zo da wanda ya ga dama a cikin ta min khalqi daga cikin halitta ta sa ثم خلق الخلق sannan ya halitta sauran halitta kuma ba khtara min al-khalqi bani adama sai ya zabi bani adama wato daga cikin halitta kenan wa khtara min bani adama al-araba sai kuma ya zabi wato larabawa min bani adama daga cikin yan adam wa khtara min al-arabi mudaran sai ya zabi kuma wato mudaru daga cikin larabawan zuma wa khtara min mudari quraishan sai ya zabi quraisha kuma daga cikin mudaru kuma wa khtara min quraishin bani hashim sai ya zabi wato daga cikin bani hashim daga cikin wato quraisha amma sai ya zabi bani hashim kuma wa khtara min bani hashim ubangiji kuma sai ya zabe ni ma daga cikin bani hashim kuma fa ana min khiyarin min khiyarin ubangiji manzo Allah sun ce ni daga zabi ne daga cikin zabi kenan min khiyarin ila khiyarin ni daga zabi ne zuwa ga zabi wa yaqulu yana ma cewa ahibbul araba ku so larabawa li'anni arabiyyun saboda ni ma balarabe ne wal qur'anu arabiyyun al qur'ani kuma balarabe ne wal lisanu ahlul jannati arabiyyun kuma harshen wato yan aljanna shi ma balaraban harshe ne ma wa ya kulu har ma yana cewa man ahammal araba duk wanda yake son laraba fa bihu bi ahabbahum to da soyayya ta ne ya so su wa man abgadal araba duk wanda yake laraba fa bihu bi abgadahum dan yana kina ne ya ki su wannan ma jal qur'an arabiyya yayin da qur'ani ya zo da harshe balarabe wusifa sai aka sifanta qur'ani ko wasafahu bi qawlihi sai ubangiji sifanta shi da fadin sa da yace allakum taqunna ko cewa ku kun hankalta sai tunda laraba aka sauko kuma qur'ani da larabci aka saukar da shi to shi yasa ku kun hankalta ku gane ma'anarsa lihaza dan haka ne fa inna tafsir alqur'ani cewa shi fasara alqur'ani ya tima qulan yana zuwa wato abin ciratowa wa ya tima qulan kuma yana zuwa wato wato abin hankalta shi qur'ani ba lalle bane abin da zai fassara shi sai abin da aka rubuta a cikin littafai ba ba haka ba he wata ma'anar ta alqur'ani da za a faɗa wajen fassara to rawaito ta aka yi shine abin da ake cewa at-tafsir bil ma'suri eh a fassara qur'ani da abin da aka samu na daga ruwaya ma'ana a cikin hadisai kenan eh to wannan ma'asuri sunansa abinda aka samu daga ruwaya a fasar qur'ani da shi shi kuwa abinda aka samu daga ruwaya a fasar qur'ani da shi to ma'ana wannan shine at-tafsir bil ma'sur to sai kuma at-tafsir bil ma'quli shi kuwa a fassara qur'ani da abinda aka gane kawai malami idan ya kai malami to da hankalin kansa da kwakwalwarsa shikenan zai gane wata ma'anar ta Qur'ani babu kwa cikin littafi ba rubuta ba an kula babu a littafi kuwa ba rubuta ba baya cikin hadisi ba rawaito ba to wannan ta sai bi maqulu sunan sa shi yasa shawar Allah yace to shi yasa shi tafsirin Qur'ani yana zama da manquli yana zama da maquli kuma akan fassara Qur'ani da abin da aka rawaito daga hadisai kamar da akan fassara Qur'ani kuma da abin da ba a rawaito din ba kuma ba ba ba ba ba ba eh ba rawaya ba kuma maquli kuma abin da yake abin hankalta kuma eh manqulan abin wato ciratowa la'annan nabi sallallahu alaihi wasallama domin cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama huwa allazi wakkalahu Allah shine wanda Allah ya wakilta shi an yi bayyana alqur'ani ya bayyana mana alqur'ani to bayyana da nasi ma nuzila ilaihim qur'ani ya ce dan ka bayyana mutane abin da aka saukar zuwa gare su fa kullu ma nuqila anhu shi sa da abin da aka cirato anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bihi nufassiru alqur'ana to da wannan ne muke fassara alqur'ani wa kadhalika alaqlu to haka ma hankali a dana annata aqala lima qala hankali ya mamu dama mu hankalta da abin da ya faɗa ehe hankali ya mamu annata aqala cewa mu hankaltu lima qala ga abin da yazo da shi qur'ani wato mu hankalta da abin da ke cikin qur'ani ko qur'anan arabiyyan lakum taqilun haka Allah ya faɗa ko a wani wuri ma yana cewa afala tadabbaru qur'ana baya cikin wannan abin da shi rubuta amma dai aya ce ta qur'ani afala tadabbaru qur'ana amma ala qulubin aqfaluha ba za su dinga tsaya suna tsam da ransu su fahimci ma'anonin qur'ani ba tadabburi kenan ai tadabburi da hankali ake yi a shanan gurin ba maquli ba manquli ake ne ba maquli ne ko eh domin tadabburi da hankali za ta tadabburi me yasa ba za su kula su iznantu da ma'anonin qur'ani ba am ala qulubin aqfaluha ko ku a'a rufe rufe ne akan zukatan su mun sa mu kulli wurin rufe zuciyar ne ba su gane wani abu ba eh an sa mu kulli a rufe zuciyar ne ba su gane ba me ya shi yasa ko to gaji saboda haka ashe qur'ani akwai abin da yake manƙuli zai fasara shi akwai abin da kuma yake maƙuli zai fasara shi kuskure ne abin da waɗansu suke tsammani ko suke faɗa su ce a ai ba za a yi imani da kawai ba sai ƙur'ani ma tukun su hatta hadisi ma ba su yadda ba eh in ka taba su ce a ai ƙur'ani ya ce fa bi ayyi hadisin ba da huyu minuna wannan huka kenan waye ma'ana ƙur'ani ya ce da wani da wani hadisi kuma za a yi imani ba da hu bayan ƙur'ani wai ma'ana hadisin manzo Allah yake nufi da wannan ayar cewa fa bi ayyi hadisin ba da huyu minuna haka su ba su yadda da hadisi ba hadisi ma tukun ba su yadda da shi ba ba zancen kuma maganganun malamai ko kuma zancen makuli ba ma tun da an ce bai ayyadi tsago tsago sama kai tsago shigo zaune na gaban abdullahi kakka motsa zai zauna gaban ka a'a kakka zauna gumma mun taru kuma ito shi kenan ah yanzu duk ayoyin da suke lugude a qur'ani kai ka fasara mana ma'anarsu su ko ko komai da Qur'ani shi kenan a bayyane ki ka ce ayi Qur'anin arabiyyan kitabin arabi mubinin ayi tunda an ce kitabin arabi mubinin littafin nan Qur'ani ne balarabe mabayyani a bayyane yake saboda haka komai ya fito fili da ƙarya kake ƙarya kake ba kuma ne fito fili ba a kuma wani shi yasa Allah ya ce ayi huwa allazi anzala alayka kitaba tubayyana lin-nasi ma nazala ilayhi saboda bai bayyana bane aka faɗa haka an saukar maka da qur'ani don ka bayyana an zala ilaika kitabul tubayyana lin nas ma nuzila an saukar maka da qur'ani don ka bayyana mutane abin da aka saukar ah waye zai bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to me ma'ana hadisi da ma maganar annabi ba ah to kuma ya ai maganar annabi da hadisin da ma kuma Allah ya ce dama ya saukar masa da qur'ani don ya bayyana mutane abin da ke cikin su to zo ne zo wani shashasha ya zo ce a kai ai ba ba sai an imani da hadisi ba amma bukatarsa yanzu ƙur'ani kawai alƙur'ani yun wai sunan su su yan ƙur'ani dalla ne ka kawo na zance wani ba ƙur'ani ƙur'ani kawai a ga ganin gurin da masan ce fara da sakarci ko ba aje ko ina ba zai aje magana da ya faɗa da bakin sa saboda zai gane ta ba da yake faɗa ta ba aje ko ina ba zai jefar da ita shi da kansa ba aje ko ina ba inda ya yadda yana yin salloli biyar a kullum to ku ƙaryarsa ba ƙur'ani ga wannan ba dan Allah ya faɗa a zahar da la'asar da magariba ba sai da ishara mun karanta satin da ya gabata mun karanta isharar satin da ya gabata ko wa ashiyan wa hiyatu zahiruna da lokuta kawai Allah ya faɗa ma ba bai ci a zahar la'asar da magariba babu ita sannan babu babu arakawi raka a uku raka a biyar a a ka dago mana ga wurin ka a rage ba guri ko raka a uku raka a biyar raka a kaza babu ai raka a hudu raka a uku raka a biyu babu a qur'ani to da ina ka samu wannan to kuma yace ba za a yi mai hadisi ba aka addinin ga addinin gaba da wargaje an yi wani sakarai a garin nan har sunan sai da ba canzawa wai babu shi a Qur'ani sunan da uban sai samai wai sunan da uban sai samai babu a Qur'ani da aka canza sunan da aka samai na asali ya dauko wani suna daban a Qur'ani ya gaishe ya rakana kansa saboda wancan babu a Qur'ani a wai ma ka ci ne wa to gaji tsira amma bai canza na boca ba sai dai ya canza na gari wanda ake faɗa amma na boca har yanzu haka ake rubutawa saboda in ba in ba in ba ku dauna ba ba san ka ba aka gano wannan shirme kenan da amma Allah ya sauka to kaji saboda haka dai Qur'ani lalle akwai ma'quli a cikin sa ba ma'quli kadai ba ai bayan ma abinda manzo Allah ya faɗa na hadisi ma akwai ma ma'quli akwai abin da yake ma hankali ne ma zai fasara shi ba ma ba ma zan san ruwaya ba duka baki da kuma ba yadda zaka ji an yi haka sanan Qur'ani zai fasaru to kaji amma ma baka lagala shi yasa dan abin da ya dace da hankali mutum sai Qur'ani daga cikin wata fasara al-Qur'ani aidan zada na qabaluhu kazalika shi ma sai mu karba نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوهينا إليك هذا القرآن وإن كنت Ibrahim sun yake لمن in sako ne الغالبين ba ka tafi dan namu dade sai mu karba za ta shi kakkai dare ko kun ku zai zauna shi kenan amma dai sai magarba za mu tashi in sako ne bayar na zana kusa alaika asal qasasi bima auhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamin alghafilin na na kusa alaika mu dinnan ji Allah tabaraka wataala na kusa alaika a hasan alqasasi mu ne muke kisan ta maka wato mafi kyawun kissoshi akhbarahu ubangiji ya ma manzo Allah sallallahu alaihi labari annahu yaqusu alaihi cewa yana kisanta masa a hasanal qasasi mafi wato dadi ko mafi kyawu daga cikin kisoshi wa hiya qisatu yusufa ita ce kisan ta annabi yusuf mace tabbata gare shi lima takunu qisatu yusuf a hasanal qasasi me yasa za a ce kisa annabi yusuf ita ce mafi kyawu daga cikin kisoshi duk baki da eh me yasa za a faɗa haka la'annahu al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim saboda cewa shi babba ne dan babba ne dan babba ne kuma dan babba ne daga baki da eh shi babba ne dan babba dan babba dan babba kuma daga baki da shi yasa a shi ahsanul qasas za a faɗa indi kisarsa ce kama kana rasulu kamar yadda manzo Allah ya faɗa ne sallallahu alaihi wasallama yace al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim saboda shi annabi wato yusufa shi annabi ne babansa sunansa annabi yaquba shi ma annabi ne kakansa sunansa annabi ishaqa shi ma annabi ne baban kakansa sunansa annabi ibrahim shi ma annabi ne dan haka shi ya tare wani irin girma babba dan babba dan babba dan babba saboda shi annabi dan annabi dan annabi dan annabi daga baki da to manzo Allah da wani ya zo gaban sa yace da shi ya karim ibn karim ya babba dan babba sai manzo Allah ya amsa masa yace zaka yusuf ibn yaquba a ba ni kake ba da yusuf dan yaquba kake eh shine al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim ka san tawaru irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh yusuf nabiyullahi annabi yusuf shi annabin Allah ne yaqubu nabiyullahi shi ma yaquba babansa kenan annabin Allah ne ishaqu nabiyullahi annabi ishaqa ma kakansa kenan shi ma annabi ne ibrahim khalilullahi sai kuma annabi ibrahim baban kakan kenan shi ma annabi ne mata nasala waladun min salasati anbiya'a gairu yusufa babu wani mutum wanda ya zama an samu zuri'arsa ‘ya'ya uku a jere gaba ɗayansu annabawa sai gidan annabi su ba kawai annabi yusuf kada ya samu wannan shi ne wanda yake a ba ma uku ba hudu ne ma gaba da diga baki da diga san fala ma kana huwa asalin nasi to yayin da ya zama shine mafi kyawun mutane suratan a jiki halittar jiki kenan Allah ya masa wata irin sura mai kyau wa nasabuhu nasabarsa kuma ahsanul ansabi ita mafi kyan nasaba wa saballahu qissatahu to sai Allah ya zubar da qissar sa bi annaha ahsanul qasafi cewa na hanna qussu alayka ahsanul qasasi a shigar dalili eh shi mafi kyau nasabarsa mafi kyau to kaga kisa sama fi kyau kenan ko kisa mata zama fi kyau kuma au ko ko a'a ba haka ba zakara ya ambata cewa annaha a hasanul qasasi cewa wannan kisa ita ce mafi kyawun kisoshi la annaha qisatu yusufa saboda cewa kisa annabi yusufa ce huwa ajmalul anbiya'i shi ko annabi yusufa shine mafi kyawu a cikin annabawa duka ma ada nabiyya na sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah kenan sallallahu manzo Allah ya fi shi kyau amma yan manzo Allah ko ba wanda yake mai kyau kamar sa fa huwa udiya shadarul hasani domin shi annabi yusuf an ba shi rabin kyau ne rabin kyau gaba daya ka juya aka ba shi eh kaji wa udiya nabiyyu na sallallahu alaihi wasallam al hasana kullahu ko husna kullahu shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ba shi kyau gaba daya walakin na yusuf to amma kuma shi annabi yusuf udiya lil malahata an ba shi malaha kuma wato wato wato hasken jiki wa udiyar rasul sallallahu alaihi wasallama kamalan shi kuma Allah sun sai aka ba shi wato kamala kuma shi manzo Allah sai aka bashi wato o din rasul sallallahu alaihi wasallam da jamala ma aljalali ko sai aka ba manzo Allah sallallahu alaihi shi kuma jamala tare da jalala eh jalala tare da jamala aka bashi shi Yusuf kyawun ne kawai zunzurutu amma babu wani abu na kurjini wanda yake zai lullube fatar tasa ko fuskar tasa in an kalle shi sai ake sha'awar sama sai za ka ji mata ma sun kalle suna sha'awar sa har a tafama ko ka san ya shafa ma ya gumurzu sosai eh sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo Allah wa ma ya samu iko kura mai ido ma balle wannan da mutum ya zaka kalle shi ma sai ya kama mai karkata kamar an buga masa gangi mutum ya kama tsama kawai saboda kurjinin manzo Allah ne Allah ya san to jalala ce take rufe shi ko eh jalalar ita ke rufe jamalar tasa Yusufu shi annabi Yusuf jamaluhu tajarrada an jalali kyawun sa ya tubu ya tsare daga baran jalala ba jalala a ciki wala haza to dan haka ne ma rawajahu nisa'u shi yasa sauran mata wato mataye suka dinga sha'awa sama sana neman sama wa rasul sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah san san ma jamalihi tare da jamala ta sa muhabun wato abun abin jin kurjinin sa ne man ra'ahu badihatan duk wanda ya gaishe katsam ahabahu sai ya ji kurjin ya kama shi wa man haladahu ahabbahu wanda kuma ya cuɗanya da manzo Allah shikenan sai ya so shi kuma huwa ajmalu min yusufa manzo Allah ya fi yusufa kyau walakinahu ajallu minhu sai dai kuma shi ya fi jalala manzo Allah ya da jalala ne ta rufe wannan kyawun kuma shi yasa duk ba gane ba falam ya gane da sai ma nabi na sallallahu alaihi wasallam misla ma wa qala hunna shi yasa wato abinda ya afku irin misalin abinda ya afku la hunna ga su mataye ma yusuf alaihi salatu wasalam tare da annabi su amince tabbata gare shi ma waqa bi afku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu mata a hasanul qasasi ubangiji da ya ce mafi kyawun kiso shine me yasa jibrilu a hasanul mala'ika kaga dan jibrilu wanda shi zai kawo kissan nan ya fi kowa kyau a cikin mala'iku wal qur'anu ahsanul kutubi shi ko qur'anin yafi kowanne littafi kyau a cikin littafai duka wa yusuf sahibul qissati shi kuma annabi yusuf wanda za a bada labarin sa cikin kisar ahsanul anbiya shi kuma yafi kowa daga cikin annabawa kyau kuma wa nazar ala muhammadin sannan kuma kisan nan ga muhammadu za a saukar da ita kuma a hasanun nasu matsalakan wannan shi kuma ya fi duniya kyau gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam ashe kenan a hasanul kasar ce wannan kisa wannan kisa a hasanul kasar kenan na gaji eh mafi kyawun kisa da aka faɗa kaji duka dalilin ta ma ashe duka dalili kenan ko la jarama eh la jarama ba wani mamaki kenan babu ko kwanta cewa an an summiyar a hasan da kasasi da aka ambace da suna mafi kyawun kisa shi ashe ga dalili ko au ko ko a'a ba haka ba a hasanul kasasi mafi kyawun kisa shi ce ta wannan kisa lalle mafi kyau ce la'anna fiha hasadu ikhwati yusufa saboda a cikin ta akwai labarin hasara da ƴaƴan annabi ƴan uwan annabi Yusuf suka yi gare shi li yusufa din ga yusufa wa muhamalatuhum li qatlihi sannan suka yi kokari suka yi yunkura kuma za su kashe shi kuma wa yalqahu bil jubbi suka niyyatu ma cewa wato za su dai ba cikin a cikin a cikin wato rijiya kuma wa bayuhu da sayar da shi ma hatta sara abdan har sai da ya zama bawa ma a karshe wa gurbatuhu sannan kuma ya zo wato wato ya bakunta kuma aka shi gari misir bai san kowa ba wa sujunuhu sannan da labarin yadda aka sashi a kurkuku kuma kuma cikin kurkuku kuma wa da khalafi khamarihi khabar tazwijahu bi zulaiha sannan kuma yana daga abin da yake ya shiga cikin wannan labari kuma labarin auren da shi ga zulaiha kuma ko aurensa da zulaiha shi ma ya shiga cikin nan kuma furkatun kaga da farko akwai rabuwa a ciki shine rabuwar annabi yusufa da babansa wa wuslatun sannan a gaba kuma akwai saduwa domin za a haɗu akwai haɗuwa ko ga haɗuwar zulaiha da yusufa bayan tsawon lokaci da ishku da bege da waye ya gama kamata ya ma cinye mata zuciya ta ma tsufa tsufan da ba a tsammanin za ta irin sama a wannan lokaci shekarunta da ke ta yi wannan tsufan ba amma saboda nauyin soyayya ta rafarkwace gaba ta ta ta kwaɓe duka saboda wannan Allah ya dawo da ita ɗanya sharaf ta aure shi burin sai cika kaga akwai wasulatu sannan ga haɗuwar babansa da shi kuma bayan tsawon shekaru arba'in ko wani abu mai kama da haka dai an shekaru masu yawan gaske tun yana ƙanƙanin yaro ya bata har an ba shi annabta kuwa shi ko annabi ba a ba shi annabta sai arba'in za ka shekaru da yawa a kwashe akalla da an haura talatin da mafi ingancin ruwaya bai wuce shekara shida san da ya bata ba kuma gashi an bashi annabta haka ta tun dauriya ce an kusa arba'in kila ma an yi to kuma sanda suka haɗu mafa ya haihu duka baki da sau da ka gani da haɗuwar ƴan uwan kuma da shi haka to kaga akwai wusulatu saduwa kuma wa iskun sannan akwai isku bege wanda ya yayin da idanuwan annabi yaquba saboda tsananin kuka da bege da shauki sai da idanun sai tsiyaye akwai shauku a ciki ga wani ishku din can kuma gurin zulaiha sai da narke mata jiki gaba ɗaya ta koma da fakwata wato ta kwarkwashe gaba ɗaya saboda tsufa saboda ba tsufa ba ba shekaru ba ne amma bege ne da soyayya ta ja mata wannan to kaga akwai wannan ishku kuma wa ashiqun sannan ga ashiki ko mai yin soyayya wa ma ashiqun ga kuma wanda ake so kuma eh eh daga baki da furqatu da wusratu jam'u da farku kenan daga baki da sannan ga ishku ga ashiku ga mashuku in ce mazahir ta fita wa firaqun aw wisalun ga rabuwa ga haduwa daga baki da kullu qisatin da zamanin ha qisatu qisatu yusufa kullu qisatun kowace kisa duk wata kisa da zaka faɗa dai ta zamanin ha qisatu yusufa kisa annabi yusuf ta kulle ta ta ta haddade ta ciki akwai kisar soyayya a ciki akwai kisar ruwa a ciki akwai kisar ɗaci da azaba akwai kisar haɗuwa da mulki da kaza duk komai yana ciki ba kowane irin kisa zaka kawo to sa cikin sutu yusufa hatta sana malikan sa'izan har sai ga annabi yusufa ya zama sarki wanda yake mai jagoranta al'umma mai siyasa ba da ma kana abdan mamlukan bayan da bawa ne abun mallakar wuyayensa sai gashi kuma ya zama shugaba kuma wa hasadahu ikhwatuhu yan uwan sun masa hasada fa afa anhum sai musu abuwa kuma min gari mu'ahadan ba tare da ya rike sai laifi ba yace la tusriba alaikum al-yawma ghafir Allahu lakum zamu zo nan gaba fa ne haza dan haka ne ma qalibun abbasin sai na abdullahi bin abbasin yace allimu ariqa'akum sai to yusufa to ga fa'ida yan asararu eh ga fa'ida allimu ariqa'akum sai to yusufa eh sai na abdullahi bin abbasin yace ku koya wa bayinku suratu yusufa su haddace ta ma qara'aha mahzunun illa farfajallahu alaihi domin duk wani wanda yake mai mai mai mai wato wato wato wato mai bakin ciki ko damuwa bai karanta ta ba face Allah yayi masa idan abin da kake ciki na damuwa da abin ka karanta ta sai Allah yayi wannan damuwar sai dai sai dai wata ta nan gaba amma wannan dai an gama da ita to gaji bima auhayna ilayka hadha alquran to a manzo ba so ne fada insha Allah an insha Allah bima eh eh ore ko akan yi ƙwarai-ƙwarai hakan hakan hakan insha Allah bima wahaina ilaika zal qur'an bima wahaina ilaika ai bi iha ina ilaika zal qur'ana saboda wato wahayin da muka gare ka na wannan alqur'ani to mun karanta maka kisa bi kyau kenan wa in kunta min qablihi ko da ka kasance ko min qablihi kafin mu kisanta maka wannan wato wato kisa ko kafin mu sauka muka da kafin mu sauka da qur'ani gare ka lamina lil ghafilina wallahi kana cikin wanda ba santa ba ai aljahil bi khabr yusufa kana daga cikin wanda ba san labarin annabi yusuf sai da muka ambata maka wa zukur قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين
قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين اذكر كأمتا محمد صلى الله عليه وسلم ka ambaci iz kala yusufu yayin annabi yusuf ya faɗa lai abihi ga babansa yaquba yace ya abati ya babana ai ya abi ya babana inni ra'aitu fil manami hakika ni na gani a cikin bacci na naga ahada ashara kawkaban naga wato tauraro guda 11 wa shamsa wal qamara naga kuma rana da wata 13 kenan gaba ɗayan ka hada tauraro 11 na gani sai kuma rana da wata gasu nan ra'aituhum sajidina li na gansu sajidina na gan suna masu yin sajada wato li gare ni ta'kidun karfafawa ce da ya ce ra'aitu a hada sai sai ra'aitu hum na gansu dama ya ce ra'aitu a hada a shirka kawai na ga amma ya ce ra'aitu hum li sajid dan karfafawa sai sake mai ta na fa gansu ba na gansu sajid ji suna masu sujada gari ne ailahu ma'ana suna yin sujada ga shi annabi Yusuf kenan ra'afil manami Yusuf yayi mafarki ne a cikin bacci awalan da farko sai ga isnai ashara hasabatan wannan ba farita qur'ani ba amma dai tana a cikin kissa kuma cewa abin da ya fara gani a farko kafin ya mafarkin tauraro 11 sai da ya mafarkin wato itatuwa guda goma sha biyu tukun ice icen nan busashe ba wai ice wanda yake danye ba sai mafarki rukizat iwala matsayi rukizat ala arzi kowanne an dasa shi akan kasa an cika cikin kasa hakan nan fa har da kashi batan sagirata min ha amma kowanne tashi fitowa wato kowanne sai fito ya zama bishiya amma wato kharajar khashbatun sagaitu minha sai wata icce guda ɗaya daga ciki wanda yake karami sai tsiro wata gallabar al'ihda asharata sai da ya tsallake duk guda sauran goma sha ɗayan kuma hatta kala adha har ma sai da saboda faɗin da ya dinga yi da girman da ya dinga yi sai da ciccire wa'ancan da suka faɗi sai kwanta shi kaɗai ya ci gaba da girma to abin da ya fara gani kenan kafin ya farki taurari to gaji kasa ha ala abihi to sai kissanta wannan labari ga babansa fa qala lahu sai babansa yace da shi la ta kasu sa zai ruya kar ka ƙara ba da labarin wannan mafarkin ka shiru bakin ka saboda shi ya san me kenan shi ko yaso bai sani ba su ka ƙara faɗa ka ja baki ka rufe fara amana zalika to sai bayan nan kuma sai ya ga hazihi ruya to saboda shi wannan mafarkin itacen nan guda goma sha biyu ba wani bane shi da yan uwansa ne yan uwan goma sha ɗaya ne dama sai shi annabi so shi na sha biyu kuma itatuwa sha biyu ya gani kowa ya tsira akan ƙasa amma nasa ne kadai tashi duk sauran nasu sai ya tsayen da yake nasan da ya dinga girma ya dinga girma sai da ya rufe sauran gaba da karshe ma duk sai saboda yawan jijiyar da suka cikin kasa da waye da sai tumbuke wayannan suka fadi sai nasa ne ya tsaya ma'ana shine zai girma ya kai wani abu a sauran dukkan ta za su ma'ana kenan kaga daukaka kenan ko eh to da haka in ya faɗa duk sun fi shi wayo sun fi shi kuma sani za su gane fasarar kuma za su yi masa hasada dama abin da ya guda kenan to akwai darussa da yawa a cikin suratul yusuf dinnan na farko annabi yaqub alayhi salam alkamalu lillahi ta da'iman kamala sai Allah tun nan da mai da lamarin sai ga Allah yayi isnadin lamarin ga Allah kawai ba dabaru ko wayo zai tsayi ba to da sai yusuf ya tsira amma sai dinga dabaru ga hangensa wanda kuma i ta fuskar ta ha'i'i na rayuwa haka ne ɓoye wannan abin shi zai tsere da su shi kuma Allah ba haka yake ba haka yake nufi ba tabaraka wa ta'ala saboda shi muqarrabi ne ba barru bane hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabi to shi muqarrabi ne shi annabi yaquba ba irin haka Allah yake zato da gare shi ba ko yake ake ake nema da gusa ba irin wannan zata mai da yawa a nan gaba da zai za a abubuwa da ya irin wannan sana kamar lokacin da za a tafi misra mai ce da su lasa da hulu min babin wahidin wadda hulu mutum harga ku shiga ta ƙofofi daban-daban ku shiga ta ƙofa ɗaya me yasa yana guje musu wani sharri kai same su to bai same su a misra ba ana abin da ake gudu ya faru sai da ya faru sai da suka dawo ba cikakku ba sha ɗaya ne suka tafi amma tana ne suka dawo ko da lawi da bunyaminu sun ƙara ɓata to darasin suna da yawa a cikin wannan na haka kullum tawakkali da kuma miƙa lamari ga Allah da farko tukun kafin kai ta hadiji na rayuwa kowane iri wannan duka Allah ya shirya shirya don yi ba mu darasi fara'a ba da zalika hazi ruya to bayan nan sai wannan mafarki kuma na saurari alati zakara alquran wannan alqurani ya ambata qala sai ce innahu ra'a fil manami ahada ashara kawkaban cewa ya ga wasu sauraro 11 a cikin macin sa wa shamsa wal qamara ya ga rana da wata kuma yazuru lahu suna yasjuda gare shi fa sami adu darratu ummihi to shikenan sai kishiyar babarsa sai ta ji wannan zance wa qasatul qisata ala ikhwatihi sai ta ba da labarin abun kuma wato ga yan uwansa fa qalu sai suka ce ma radiya an yazuru lahu ikhwatuhu wato ma'ana bai ma ya gamsu ba a ce ‘yan uwansa sun mai sajada ma hatta ya sun ragu abu wa umuhu so yake ma har babansa da babansa ma ya sun mai sajada wato a shan sauran kamara kaga sun gane ana faɗa zai gane da yake nufi taurari sha ɗaya da mu ne to waye rana da wata kenan oh ba babansa yake nufi mahaifiya ko ko ƴan uwan babansa domin shi babansa rasu babansa ma yake nufi kenan da kuma babansa dan shi annabi Yusufa ko annabi yaquba ƴaƴan mutum ɗaya ya aura su su biyu ya da kanwa lokacin ba haram bane da ya da kanwa yake aure duka saboda haka shi saka ga lawi ya fi kusanci ya zuwa ga yusufa kuma ya fi nuna mai soyayya saboda tushen su ɗaya iyayen su ɗaya babarsa shi lawi yar babar annabi yusufa ce ta ma sauran ya gaje amma su sauran su kuma ‘ya'yan bayi ne su kuma sauran ‘ya'yan bayi ne kowace daga cikin biyun da babar lawi da babar yusuf la ya kenan da rahila rahila ita ce babar shi annabi yusuf alaihi salam laya kuma ita ce babar sayin da lawi to ita laya da aka auro ta ita ce babba za mu ji shau zai faɗa asali ba ita yaƙuba yake so ba ƙanwa yake so su kuma a dokarsu da shari'arsu ba a aurar da ya ba a aurar kanwa sai aurar da ya da haka da ya je neman aure aka ta magana ba a ce masa ba ita ba kawai sai da za a kawo ta ɗaki ranar buɗe kai kawai sai ga wata daban sai ga wata daban kawai da ita aka ɗaura ba da ba da wancan ba to da ya koma ya ƙorafi duk aka ce ta an wada kawai ba a aurar da ya sai a aurar da kanwa ba a aurar da kanwa sai an aurar da ya da haka ɗayan ma an kana cikin lafiya da to kuma kowacensu da aka auro ta sai ta zo da baiwa hadima kuma sai ta yi wa annabi yaƙuba kyautarta sai ya sadaka da ita kaga matan zama na matansa hudu yanzu to shi ne abin da yake faɗa to kishiyar da aka faɗa nan gurin ba ita laya bace ɗaya daga cikin waɗannan bayan su ne suka dinga rura wutar fitina wal kamalu lillahi da ala kulli hal kamala sai Allah su suka dinga rura wuta ce iri iri da har abin da ya zo faru din da ya faru amma ba ita laya ba abadan ita dauki annabi yusufa da bunyamin ayanta saboda ayan kan watanni ita rahila a wajen haihuwar annabi bunyamin sai na bunyamin alayhi salam a wajen haihuwar ta ta haifi yusufa da farko da ta zo haihuwar bunyamin kawai shikenan ta haife shi kuma ta rasu eh sai ta shahada nan wajen haihuwa da haka ita ta rike shi ita laya har ya girma a hannunta shi ko yusufa sai aka ba da shi gurin yar annabi yaquba ita rike shi har dan sama girma kafin ya bata na abin da ya fara ya faru to to to wasu abubuwan da shehu ya faɗi sana da zamu ji ah to to shi ne sai suke cewa wato bai ma gamsu da iya a ce mu mu masa sada ba har ma baban mu da baban sa ma yake su masa sada daga ji sayara to da sannu ba zai gani wa hamu bi qatlihi shikenan sai suka yi niyyar masa kashe shi ma kan ma ya ga lokacin sun ya yaqubu yaqubu shi yaqubu da kaji ana ce masa yaqubu an sa mai wannan suna ne la'annahu waladatu ummuhu taw'aman domin babarsa ta haife shi ne a matsayin tagwaye shi yaqubu kansa tagwaye ne tagwaye ne shi da shi da wani sunansa wato isu ko aisu shi wancan dan uwan nasa kana yaqubu wa aisu da yaqubu da aisu sun kasance taw'amaini wato tagwaye ne guda biyu falamma hadaratu wuladatuhuma yayin da haihuwarsu ta zo za a haife su a ranar yaqubu an yasbiqa yaqubu ya yunkura zai fara fita daga cikin cikin bawansa fa arada lahu aisun sai aisu ya tar kofa ya tar hanyar yace ba za ka fita ba ni zan fara fita wa qala lahu yace da shi idza aradta an tazikani in ka ce za ka riga na fita yace da yaqubu haka fa sa'ata ridu fi wadan ummi to ni ko zan babbake a cikin babata fata mutu ummuna babata mutu mutu gaba daya wani mutu da miya andamu mutu tare da ita abin ne makawai shikenan ba wani ajin duniya ba ma gaba da ko ga bari ma fita ko kuma in baka bari ba to zan yi ta bari ana mutum yi mana la ilaha illallah malam ai taka gefen faranti ba yau aka fara Allah akbar Sagaji. fata a kare yaƙubu ta yaƙubu da ya ji haka sai sai jirkinta shi kenan wahara da aisu sai aisu ya riga shi fita fata biya hu yaƙubu shi kenan yaƙubu shi ma sai bi shi daga baya sai fito mana hala su mai yaƙubu shi yasa ma aka samu suna yaƙubu ai daga daga daga aqibu ne aqibu ta rufin duniya ƙarshe kenan ko baya kaman ƙarshe ngaji fasara yaqubu ahabbu ila ummihi to kuma sai yaqubu ya zama kuma shi ya fi so shi ya fi so yiwa a gurin babarsa kuma babarsa ta fi son sa wa aisu ahabbu ila abihi shi kuma ba babansa kuma ishaku kenan shi kuma ya fi son aisu dan uwansa sai aka raba kowanne ya zaɓi nasa kuma a ciki ita babansu ta fi son yaƙubu babansu kuma ishaqa annabin Allah ya fi son shi kuma aisu din kuma falan ma karbar da fatu ishaqa yayin da annabi ishaqa ya zo rasuwa kuma ya kusa mutuwa likun nabiyin da autun musu zaba ka san dai ko na annabi ya da addu'a guda ɗaya tilo wanda Allah ya masa alƙawarin ya roƙa Allah zai amsa nan take ko kamar yadda ya zo manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ko wanda Imam Bukhari ya fitar cewa da kullu nabiyin da'watun mustajaba wa ana khtaba'atu da'wati shafa'atan li ummi li ummati ko wani annabi yana addu'a wanda da yayi ta ake ansawa to ni na koye ta wasu ranar kiyama zan zan roƙa wa al'umma ta wato ceto a gun Allah tabaraka ta'ala ni ko shine abin da zan roƙa shikenan to yayin da aka zo wannan da a aisan sai annabi ishaq ya kira aisu yayansa kenan yayin yaquba ko dan uwansa na haihuwa wa kana aisu hirfatu husayb shi ku aisu dama ya kasance wato abin da ya kware shine wato wato abin da yake yi kullun shine wato farauta wa yaqubu yarbil hayawanat shi kuma annabi yaqubu abin da yake yi shine kiwon dabbobi kana ishaqu bi ais sai annabi ishaq ya faɗa ga aisu yace suddali wahshan ko sidli wahshan ka je ka farauto min wato naman dawa washuli lahamahu sannan kuma washuli lahamahu ka soya min naman sa ka gasa shi wati ni bi ka kawo min udku lakad da'awata lati dahartu ni ko zan maka wannan addu'a da na boye ta wata annabawa wannan addu'a da aka bani guda ɗaya da ban yi mata kun kai zan wa ita eh amma ga abin da zaka yi min hadiya zaka kawo tukun ka je ka so ka gaso ka harbo naman dawa ka gasa shi ka kawo sai maka wannan addu'a gaji fa sami adu ummuhu sai mahaifiyarsa kuma sai ta ji ta ji abin da suka yi wa za hamar ila yaquba sai ta kuma ta fi son yaquba ka sani sai ta tafi gurin annabi yaquba fa qala lahu sai ta ce da shi izbah shatan ka je ka yanka akuya daya wa shuya hal'ana ka gasa ta yanzu yanzu wata biha ila abika ka kawo babanka dama ya makance lokacin baya gani da ta huza hazi da'awa dan dan dan dan ka samu addu'an nan ba ba dan uwanka ba wa kana ishaqu kar kufa basaruhu dama kuma ya annabi ishaq ya kasance wato baya gani yanzu idan sai ya riga rufe ya ji tsufa ya sa ya ji da gani ma fashawa fashawa yaqubu sai yaqubu ya je gasa wannan wato akuya wata bishawi ya zo da abin wato nama soyayye wala bisa jilda shati sai sanyo wato fatar akuya a jikinsa yadda wato dan uwansa haisu yake tunda shi mafarauci ne da ma tufafin dabbobi ke sawa shi ma sai samu wannan wa qala lahu sai ya ce da shi ana ibnuka aisu ni ne dan uwanka ni ne danka aisu ji tuka bishawi na zo maka da soyayyen da kace ayi lamasahu shikenan sai ya tattaba shi da hannu haka dan ya gane shi din ne ko ba shi bane fa qala shikenan sai annabi sahaba yace allamsu lamsu aisin lalle dai daga tabawa dai kamar aisu din walakin nan ra'ihata ra'ihata yaquba amma kuma kanshin kuma kanshin yaquba nake ji ne walakin asal Allah tabaraka wa ta'ala ya ja'al nubuwata wa risalata fi zurriyyatika amma dai koma ya akai dai ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya annabta da manzanci a cikin zuriyarka kaji daga inda zama Isra'ila shi annabi Yaquba shi ne zama Isra'ila shi yasa duk annabawa daga zuri'a sanni annabi Yaquba Isra'il banu Isra'il da ake faɗa kaji anan ya karbe ta falan ma har da yaqubu to yayin da yaqubu ya fita kuma da aisu bi saidi sai shi kuma aisu dan uwansa sai ya zo da wannan abun farauta mashwiyan ya gaso shi qala lahu sai ya ce da shi jiitu ha huwa lahum gani na zo ga naman na kawo qala lahu sai ya ce da shi a'a saboda aka yaqubu to kenan yaqubu ne riga ke zai kawo har dai masa addu'ar walakin idda hasu da watan ukhra to amma ai bai sani ba na koyi wata addu'ar akwai wata saura dama ni ba daya kawo ma biyu ce as'alullah an yuksira zurriyataka an yuksira zurriyataka to kai ina roƙon Allah ya yawaita zuri'arka hatta ya kunu ka turabi har zuri'arka zama kamar turbaya kai tahiwa da yawa abin da ke so kenan eh fa kana aisu walidur rum to shikenan sai shi aisu zama shine uban rumawa eh allazi tura wannan kenan allazi kharaja min sulbihi haula al-urubbiyuna jami'an daga jikinsa ne daga tsatsansa ne duk wannan wato turawa da kake yin yiro duk daga gare su ke duk ɗayansa ne gare a sani ga gida ka gansu dai ga sanan kamar gyada duk sun gallabi duniya eh baki yace da kasaratu wal quwwatu fi awlad ais sai zama wato yawa da kuma karfi ya wanzu a cikin yayan aisu wa rasalatu wan nubuwatu fi awlad yaquba da manzanci kuma da annabta sai suka zama sun wanzu a cikin kuma wato wato yayan annabi yaquba kuma fa hasada aisin yaquba to shikenan sai aisu shi kuma sai hasada ga yaquba yurida an ya katalahu sai ya nufi kashe shi falan ma karbu da fatu ishaqa yayin da shi kuma wato fatan annabi ishaqa ya gabato qala sai annabi ishaqa yace ihmilu yaquba ila bilad ahwalihi fi sham ku dauke yaquba na rasu ku mai da shi garin gugwannin sa wato dangin mahaifiya ta sa a sham ku mai da shi can saboda ina tsoron abin da zai faru ya hafa an ya katalahu aisun yana tsoron kan aisu ya kashe shi falan ma humila ila sham yayin da aka dauke shi zuwa sham waje da khalahu innahu bintani sai ta cewa wato kawunsa yana da 'ya'ya guda biyu laya da rahila kaji sunansu su matan fahada ba min khalihi ila bintaini to sai ne auren ɗaya daga cikin yayan nan guda biyu shi yaquba qala lahu shikenan sai ya ce da shi har inda kamalun kana da kudi qala sai ya ce la ba ni da kudi qala lahu sai ya ce idan tar'ali sab'a sanawatin wa uzawi juka wai me sai ba irin wannan auren ne kai mun ciwo na shekara bakwai in ma aure eh kawai ka je ka ciwo shekara bakwai a baka mata me sai yanzu ba a ba abin ciwo ne a ba ka je garin fulani ba akwai wannan ko ba sai kiwo ba ba yanzu kai mun gini ba ko kai mun tsaron kasuwa a ran kanti to kaji sai ka bada kiwon bulora ina zama yake kake kiwon bulora kai mun kiwo tsawon shekara bakwai ko kamar da aka annabi Musa ne zan aura maka ɗaya daga cikinsu fara'a lahu sama a sanawatin to sai ya masa kiwo tsawon shekara bakwai wa kana yuhibbu rahila to shi a ransa rahila yake so fazan waje hula ya alkabira shi kuma da ya tashi aura masa ya aura masa babbar ita ce ita ce laya falan ma da hana biha yayin da ya riga ya tare da ita a tare hali sai zo gurin kawun nasa wa qala lahu sai sai da shi huntani kawu ka yaudare ni eh ka haince ni wa khada'tani ka yaudare ni innama kuntu ahadu rahila ni rahila na ne ma aurenta wa an ta ni laya amma kai da ka tashi sai ka bani auren laya ya zaka haka ya zaka mun haka kala shi kenan zai ce da shi adatuna ta ai muga al'adun mu la nazawudu sagirata ba mu aurar da karamar yarinya ma da mata kabiratu ha la su tazawwaj ba mu aurar da kanwa in dai babban bata aure ba walakin to amma tunda haka ne tar'ali sab asanawatin ukhra ka kuma min kiwo na tsawon shekara wata bakwai din wa zawujuka rahila ma'aha sai aura maka rahila tare da ya ai ba komai kana jam'u bainal ukhtaini jaizan fi shar'ihim hadawa tsakanin yan uwa guda biyu a shari'a su ya halatta ba kuma bane fara'a saba sanawatin da shi ganin sai ya kiwo tsawon shekara bakwai ta zango da rahila sai aure ta ma rahila din kuma waladatla ya lahu su auladin ita la ya sai ta haifi ya shida da yahuda da raubiru da shamunu da lawi da wato rabalun ko raubal da yashjura ko kaji su wakiltar bintaini to kuma dukkanin wayannan mata guda biyu da laya da rahila zuwidat bi amatin an yi musu an hada su wato sanda za kai su daki an hada su da wato hadima wata baiwa fasara inda yaquba zauja tani sai zama wato wato wato yaquba ya da mata guda biyu na aure laya da rahila wa amatani da kuma kuyangi guda biyu wanda ya sadaka da su kuma amma laya to ita kuma laya fa wannan sitar banina ta haifi ya shi daga sun faɗe su wal jariya tani su kuma wannan ku yangi guda biyu kullu jariyatin wal dad ibnaini ko wata jariya guda ɗaya to ku yanga guda ɗaya ta haifi ya biyu ne da dani da naftali min amatin uwarsu ɗaya babansu ɗaya annabi dani da annabi naftali eh dana ake ce masa dana ya lufu ko dana eh da kuma jad da ashir min amatin ukhra su kuma wasu su ma daban ma ba su daban ita ma haula asharatu auladin kaga goma sun hadu wa bakiyar rahil sai rahila ta rage ma waladat ita bata haihu ba hatta waladat yusufa ta dai bata haihu ba dai har Allah ya bata rabota fa annabi yusufa wa waladat binyamin sai ta haifi kuma annabi binyamin kuma wa ma ta fi nifasiha ala binyamina sai ta rasu wato wajen haihuwar binyamina haula ya aulad yaqub al isna ashara wayannan sune ayan annabi yaqub guda goma sha biyu yusuf asgaruhum annabi yusufa shine karami ma ala bunyamin kanansa guda ɗaya ne tal shine bunyamin kawai fakana min jamali to fakana min jamali kama wasafal qur'an to yana da wato tsananin kyau kamar yadda qur'ani ya sifanta din nan fa habbahu yaqub hubban shadidan sai yaqub ya zama yana son su so mai tsanani to ko nan zamu kwana dan naga lokaci ko ku zan kai karshen sa to yaqubu yana son su so mai tsanani wa kana yalazimu hudu na banihi har ya zama yana da zumta sama banda sauran ƴaƴansa falan ma da ahadi ru'ya yayin da ya irin wannan mafarki kuma wa qasaha ala abihi ya ma wa labarin sa babansa labarin wannan mafarki a rafa da wani tafsirin ru'ya to sai mahaifin ya gane fasarar mafarkin al-ashiyahu so abubuwa idza ri'at fil gaibi in an gansu a cikin bacci ta fi alahilafi mata zaharu sukan zo ne galibi saɓanin yadda suka bayyana idan ka zahiri za ka kama alheri amma kuma zai a fassara maka kuma abin ba alheri bane kuma a hada ashar kaukaban kaga dai nan an ci tare da goma sha ɗaya wa huwa a hada ashar ahan amma ana nufin yan uwa goma sha ɗaya mutane wa shamsa rana kuma walidatuhu babansa kenan wal qamara abuhu wata kuma babansa kenan walidatuhu matat to mahaifiyarsa ta riga ta rasu walakin khalatuhu amma gwaggwansa ake nufi wata ke yar uwar babarsa kamar makamar walida kaga ta tsaya a madadin uwa kenan wa hadhihi ru'ya to ita wannan wato mafarki kuma ra'aha yusufu annabi yusufu ya ganshi yayi wannan mafarki wa baqiya samaji na sana sai da ya shekara 80 kafin abin ya faru daga sanda ya mafarkin zuwa sanda abin ya faru shekara 80 aka dauka kaji ma yadda shehu yace kaga an wuce 40 din kenan 80 ma kabla an ta hakaka kafin mafarkin ya faru falihala dan haka ne ar-ru'ya salihah shi mafarki nagari ya ta'akhkhar zuhur tafsiruha sau da yawa fassararsa baya zuwa da sauri لأنها بشارة domin bishara ce dama arada Allah an yi dule aka alama yi surruka Allah yana nufin ya nuna maka abin da zai faranta maka ne kabla ibani kafin lokaci yayi bi khilafin ru'ya sayya sabanin mafarki mummuna kuma fa inna ha tazharu ajilan shi mafarki mummuna da kai shi abin yake faruwa saboda a hutar da kai wala anna ha isa'atun saboda cewa shi munan na rai yake mafarki mummuna yu'akhiru Allah tabaaraka wa ta'ala sai zama Allah yana jirkin ta faruwarsa ila qurba zuhuriha har sai ya kusa afkuwa sannan zaka ga abin a mafarkinka fala tararu ya sayya da wuya ka ga mafarki mummuna illa waja'at qariban fa sai ya afkunan take da wurwur zai fara abin in kai mummuna mafarki nan da nan zai faru amma in kikkiawa ne sai a dade bai faru ba saboda shi faranta rai yake dama so Allah yake faranta maka to kaji shi ko mummuna nan da nan sai faru dan a wuce gurin kawai fa bayna bidayatir ru'ya wa tawiluha daga lokacin fara mafarkin zuwa fassara mafarkin makasa ya ƙubu yusufu samanin sana sai da annabi zuwa shekar tamanin sannan abin ya faru lamma da alka waki ba yayin da ya ga wayannan taurari wa hiya ihwatu suna yan uwansa wa shamsa ya ga rana kuma wa hiya khaltu ita ce gwaggwansa wal qamara ya ga wata kuma huwa abu shine babansa kama kana kama ra ar rasul sallallahu alaihi wasallam annahu zabaha baqaran ya ga ya zama kenan kamar yadda manzo Allah ya taba mafarki cewa ya yanka saniya wa ra'a salaman kuma sai ya ga wata huda fi saifihi wato a jikin takobinsa fi ga zata uhudin a yakin uhudu fa kana tawilu zalika ma wa kafi uhudin sai ya zama fassara wannan mafarki shine abin da ya afku a uhudu min istishhar almuslimina na daga wato wato wato shahada da musulmai suka yi musulmai sun mutu da yawa a yakin uhudu kafin a yakin uhudu manzo Allah ya mafarki sai ya ga ya yanka saniya ashe ashe sai na Hamza ne kaga saniya aka yanka amma Hamza ya yanka sai kuma ya ga wato huda huda huda a jikin takobinsa a mafarki ashe musulmi da yawa za su yi shahada za a zubi da yawa ana zuwa ana zuwa yakin uhud sai abin ya faru wal hazimatu allati waqa'at lil muslimina shi kuwa wannan tarbatsewa da sa abu ga musulmai huwa al-fallu allazi waqa fi sabil nabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan huje huje da ya fara a cikin wace takobin manzo Allah hadar ru'ya haka zan ru'ya haka mafarki yake kasancewa wala haza dan haka ne ya subuta wurin ru'ya fasara mafarki yake da wahala illa liman ya alamul arabiyata sai wanda ya san larabci yake fasara mafarki jiddan kwarai sai ka iya larabci sosai wa ya alamul qur'ana wala hadiza kuma sai ka san qur'ani da hadisi kafin ka iya fasara mafarki wa yakunu nayyal qalbi sai mutum ya zama mai hasken zuciya ma tukun dan wani abun ba wai karatu bane wani mafarkin kawai hasken zuciya ne zai lalubo ma'anarsa sai da sai da haske haza to haka ne rubama idan ubbira ru'ya yakunu muwafiqan irin wannan idan ya fasara mafarki wata kila idan abbara ru'ya in ya fasara mafarkin kila ya adace ala annar ru'ya li awwal abirin amma ka sani manzo Allah ya faɗa ar ru'ya li awwal abirin fasara mafarki ga farko mai fasarawa ne yanzu idan ka mafarki komai kansa komai rashin kansa sai ka zo ka samu malam mabu da ka ga mai sai sai ka je zan yi tunani sai ka je ga malam mun tare sai sai ya ce nan take sai ce da kai kai kai da matsala abinda hakan take nufi kudin ka za su zube sai ka dawo gurin malam mamuda sai ka ce na dawo kan magana na sai ce eh na yi tunani abinda hakan take nufi za a baka naira hamsin gobe ko kuma za ka samu kudi nan gaba to abinda zai faru shine abinda malam tare faɗa ba wanda wannan ya faɗa ba ko da kuma ma'anarsa wannan ne haka manzo Allah ya faɗa shi yasa kai taka tsantsan wa za ka ga mafarkin ka saboda ar-ru'u ya li awwal abirin fassara mafarki yana tambata ne da abin da mai fassara farko ya fara faɗa ya jawo maka shi mafarki kamar baki ne gara maka gum karfa abinka kawai ka ta addu'a wale haza don haka ne mara aru'uya mara aru'uya duk wanda ya mafarki ka tumu hato ya ɓoye ya ɓoye ta min an adaihi ga biran magauta kai ya bari magauta su ji domin maki ya ji sai fassara ma da mugunta kuma abin su ya faru لانه اذا عبر بشيء domin idan ya fassara maka da wani abu ya kau sai ya faru kamar ubira kamar yadda aka fassara shi walau kana gaira zalika ko da ko ba haka abin yake ba alhamdulillah amin amin sadakallahu alazim Allah ya ji kan mai jikan iyayenmu Allah ya biya bukatu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatar سبحان ربك وسبحانه الحمد لله رب العالمين صهو